tafsiri jalalaini ko a safa ta alkur'ani ta sha biyu safa ta jalalaini ta 21 aya ta 76 ko wa idza laqu yace ai munafiqul munafiqul yahud munafiqan yahudawa aslin shi munafiquna al yahud to da jam'u mudhakkarus salim da jam'u muannath as salim in an kai idafa sai a shahimi nun sai ka ce muslimu nijar ba a cewa muslimu na nijar ka tafka banda musulmai nijar musulmi biyu yan nijar ka ba haka nan bane ba a ce musulmai ne nijar in kai haka an yi banda wannan kuma na ba da misali da nijar da muna cikin nijar ko eh kawai ne ce abin musulmai saudiya muslimu saudiya bari mu ce haka ko ba haka ba su munafiqul yahudu munafiqai na yahudawa in zan sun kaɗu da allazina amurun da suka yi imani ƙalu za su ce amanna mun yi imani bi anna muhammadun sallallahu alaihi wasallam cewa annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi nabiyun annabina wa huwa al-mubashsharu bihi shine wanda an kai bushara da shi fi kitabina a cikin littafin wa idza khala ay raja'a kenan idan suka keɓanta sai ya ce raja'a dawowa an gane ko idan suka keɓanta ba'dhum sashin su ila ba'din zuwa ga sashi domin sai sun koma ne suke keɓanta ƙalu za su ce airu a sa'uhun shugabanninsu alladina lam yunafiku waɗanda su basu yi munafinci ba su bayyana ba su bayyana magana ta munafinci ba liman nafaka ga wanda ya bayyana munafinci an gane ko ko ya yi aikin munafinci a to haddithu nahum yanzu kowa ba su labari ai almu'mini da mu'minai bima fataha Allahu alaikum ga abinda Allah ya muku budi ai arrafakum Allah ya sanar da ku da shi fi taurati a cikin at-taura min na'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na daga abinda annabi Muhammad sallallahu sifofin annabi Muhammad sira da aminci Allah su tabbata a gare shi li yuhajjukum dan su kafa muku hujja kenan su yi jayayya da ku li yukhasimukum dan su yi jayayya wallamu lisayrurati allamu yace sunanta lisayrura dan kasancewa daga sara yasiruna abu ya kasance koko li yasiru khusama akum kenan dan su zamanto masu jayayya da ku ba don su yi jayayyar ku a ƙarshe za su yi jayayyar shi sa an kira ta lamus sai ruwa ina fata an fahimci domin ba sun yadda da hujjar da za a yi ba bihi da wannan inda rabbikum a wajen Allah fil akhirati a ranar lahira wa yuqimu alaykum al hujja su kafa muku hujja fi tarki ittiba'ihi cewa kun bar bin shi ku bi shi ba ma ilmukum bi sidqihi tare da kun san shi kenan kuke zuwa abin nan ku faɗa musu gaskiya afala ta'qilun shin ba ku hankalta abin da kuke aikatawa ko annahum yuhajjunakum idan idza haddathumuhu za su kafa muku hujja idan kun ka gaya musu wannan ko fatantahuna ko fatantahuna sai ku kani domin an kafa an kafa muku hujja da abinda ka faɗa ai magana ta kare ko kai ka faɗi magana kace haka take to sai ayi sai aka fama hujja al iqraru sayyidul adilla mutum ce abu haka ne shikenan sayyidul adilla ana aiki da ikirar ko ba a yi wasu suka ce to sai mutu ya faɗa so biyu ko so uku saboda wannan da zai ce ya rasulallahi zanai tahirni sai da ya maimaita so ɗaya so biyu so uku sun kace so ɗaya bai isa ba ko ba ka ba to sannan kuma al'ikirar yana ilmantowa dalili akwai sharaɗi akwai abin da ke yana ikirari shi aiki waɗancan abubuwa mantuwa mai ciyon mantuwa cikin bacci na mutum ya kayi kaza shi na bacci ce ya shiga ba ba ba haka ba bai balaga ba bai san hukuncin shari'a a mahukaci na a cilastar da shi aka yi dole sai ya faɗa duk waɗanda suna san ikirarkin baya yake wake hankalta ma wani ya suma bai sa abin da ke yi ba ƙala ta'ala sai Allah ya ce ayata saba'in da bakwai awala afala taqin ko awala ya'lamuna shin ba su da masanin cewa al-istifham lit-taqrir kinan tabbas tambaya wa ta tabbata suwa ce kinan tabbas sun sani wal wawu dakhilatu alaiha lil-athfi ita wawun ta ta kinan asalin shi wa ya'lamuna kinan wala ya'lamuna tambaya ce ta zamanto ita ce farko atafina akan abin da ya gabata an Allah cewa Allah ya alamu ya san ma yusirruna abinda suke boyewa wa ma yu'lin da abin da suke bayyana ba ma yukhfuna abin da suke boyewa wa ma yuzhirun da abin da suke bayyana min min zalika daga wannan wa ghairihi da wani shi fa yar'au an zalika sai su kame ir'awa shine ya kame kaffa an shay'i ko ba haka ba to nan ya kamata mu tsaya ga jalalaini sai dai abinda muka yi karawa da Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna atafina akan abin da gabata na afatatma'una an yu'minu lakum ko ba haka ba kuna sa tsammanin su imani ga halin su to sannan ga abinda na Allah subhanahu wataala faɗa wanda suke koyewa wa junan su kaga nan daga cikin ikhbar na gaibi don halin yahudawa ne ake bada labarin su kenan kissa ta ci gaba ne kan bayanin halayen yahudawa daga cikin su akwai munafukai waɗanda suna zakwa su ce muku ai mun yi imani amma kuma ba haka nan bane shine munasaba din ko ba haka ba kuma wani lokacin suna yin irin wannan don su fitar da musulmi daga addini wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un laqu an shafe alif ya'u lamul fi'il domin laqiya ne wa idza laqiyuni sai an ka ce laqu ya'un ta bace in ka zo sai ka ce fa'u ala wazni fa'u wajen malaman sarfu وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم دون سكفا مكهجة an gane ko to nan Allah musairu da suna nufin kamar karshen al'amarin za su kafa muku hujja ba su ba su haɗi wannan ba dan aka kafa musu hujja amma karshen abin da mutu aka kafa musu hujja to wannan lamun wadan sura kira lamul aqiba mu yi hattara akwai sabani wajen malamai a wurare daban-daban faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum ahazan fir'auna mutanen fir'auna sun ka tsinci annabi tsinci annabi Musa sun cince shi ne don saboda ya zama to aduwwan lahum wa hazana la aqibatu al-amri sayakunu lahum aduwwan wa hazana wa qala Musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana Allah ya ba fir'auna da ya batar da mutane to sai malami suka ce al-akhirah to nan sai mu yi hattara in an hankalta ma Allah lamu ta'lili ta don shi Allah ya san al'amarin don haka yi shi in an hankalta muna mu bayu da mu san gaibi ba sai a ce lamul aqiba was sayrura Allah ya sa sun cince shi don ya zama to adu wallahu mu hazana karshe shi Allah ya san haka za ta kasance amma mu ba mu san wannan ba ko shi bai sani ba to sai mun to lamul aqiba ce in an hankalta muna lamu ta'lili ce an hankalta ma Allah subhanahu wataala bima fataha Allahu alaikum ma duk inda ka ga ismul mausul akwai ijmal tare da shi ma fataha Allahu alaikum abinda Allah ya bunku buki mine ne shi shine abinda Allah ya sanar da su cikin littafi na sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam duk inda ka ga ismul mausul akwai ijmal tare da shi tare da ijmalin nan kuma to ana buƙatar tafsil tafsil kin sai ka samu ayoyi in ka cimma ma mausuliya dubu kana isa mun wannan bima fataha Allahu alaikum game da abinda Allah ya musu buki mine ne shi kaga an kawo shi a dunkule na farko kenan sannan me yasa ba a kawo shi ba a ce na atu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba saboda an baka wannan yana daga cikin abin da Allah ya ba su amma ba su gode ba sababul udul ila sila duk in ka samu maso dubucin qur'ani kai ka rike wanga al ijmal wat tafsil wa sababul udul min al zahir ila ism al mawsul kullun nan kuma a wala ya'lamuna raddi ce akan maganar da sun ka faɗa shine alaka ta da abin don an ce to hadithunhum bima fataha Allahu alaikum li yuhajjikum bihi inda rabbikum afala taqilun to awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa yulun raddi ne akan maganar da sun ka faɗa li yuhajjikum bihi inda rabbikum awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ma yusirruna ma mausuliya ce alladhi yusirrunahu walladhi yu'linunahu to abinda suke bayyana wa abinda suke boyewa daga cikin abin da sun ka ɓoye a to haddisa na hun bima fata Allahu alaikum li yuhajjukum bihi inda rabbikum domin ijmal ne abin da sun ka ɓoye mine ne sun ka ɓoye ko ba karan bari abin da sun ka ɓoye yana da yawa daga cikin shiga shi nan a to haddisa na hun bima fata Allahu alaikum magana ce da sun kai da ɓoye daga cikin abin da sun ka ɓoye sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba الذي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قاسفوا في شيء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعهم عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم daga cikin abin da sun kabo ya hukuncin mazinata sun ka ce ba za a jefe su ba ko ba ka ba alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun ko ba ka dan bane daga cikin abubuwan da suka koyi da dama dai sifofi da bayanin addini na gaskiya sai kai bincike ma yusirruna sannan kuma Allah ce inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun sannan kuma ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab sannan kuma wa ya'fu an kathir wasu ka ce wa ya'fu to ya zai Allah ya bashi umarni kuma wa ya'fu wasu ka ce a'a abubuwan da ba su shafe da sai ya faɗa musu ba wasu abubuwa ne waɗanda kawai an bar su ina fata an fahimci wanda ba su shafi zancen aƙida ba da addini wasu ka ce a'a wa afu yana yafewa ma'ana lokaci bai yi bar bayyana su amma in lokaci bayyana su zai bayyana su dan kaka tuhumci wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam bai boye wala ma yusiruna wa ma yu'linun da abinda suke bayyanawa abinda suke bayyanawa shine kiyayya ko ba haka nan bane ita kiyayya suna bayyana ta wani lokacin kuma su nuna abin da an ka zo da shi ba gaskiya bane to kuma nan ayoyin da suke nuna yahudawa sun bayyana wannan su abubuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fahimci ni da abinda sun ka boye da su abinda sun ka bayyana dumi duk Allah subhanahu wataala ya san da shi ha kuma ba su kadai ba kowa Allah ya san abin da ya boye ya san abin da ya bayyana ayoyin cikin Qur'ani in ka kama nan sai ka ga shi wa asirru qawlakum innahu alimun zati sudur sawa'un minkum man asarra alqawla wa man huwa mustakhfin bil layli wa sarihun bin nahar ko ba haka bane inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibri isma'ila wa ishaq ko ba haka bace inna rabbi لا سميع الدعاء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ضد دي آيوي سنة بيان أبن أنك بويد أبن أنك بينا الله سبحانه وتعالى يا سيدي السلام عليكم alaikun salam mana ko wata tambaya
to a gurguje wani mutum ne yake fata ko wani malami kan cewa daurin aure a masallaci ran juma'a bid'a ne wani ce duk wanda ya sallah da azumi da zakka da haji Allah zai karbar ibadar shi domin yayi bid'a ya ce ayi hadisi mazo sarrafa ya ce Allah zai karbar ibadar mai karfe bid'a har sai ya bar bid'a shi
so na farko ita bid'a ya kamata mu gane duk abinda an kasanya cikin addini wanda ba addini ba shine bid'a ko ba haka ba an gane ko to samun wanda kuma bai yin kuskure cikin addini ai babu shi ba sai ko mun fahimta ba eh daura aure cikin masallaci na fata ana fahimta ta shine asalin mas'ala din ko shin bid'a ne kuma bid'a bane hadisi na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wanda zo cikin sunan Tirmidhi cewa manzo Allah sallallahu ya daura aure a cikin masallaci ko a daura aure a masallaci wannan hadisi malamai sun tabbatar da bai inganta ba abu na farko kenan amma akwai hadisi na sahihul bukhari da muslim wanda wata mata ta zo ta bada kanta ga manzo sallallahu alaihi wa sallam amma shi bai nuna yana da bukata zuwa gare ta wani sahabi yace yana son mi in baka da bukata zuwa gare ta ni ina da bukata ko ba haka ba da yake ta yarda an ce mai ya zo ya nemo iltamis walau atiman min hadidi babu ko ba ka ba daga baya ya zo ya ce gyabto ɗaya gari shi iza ce to in kabbata kai za ka zauna babu kome ƙarshe dai ya juya manzo Allah sallallahu ya kira shi ce ka haddace sura kaza da kaza ce eh ce mallaktuka ha ko wahabtuka ha bima ma'aka min alquran ya karantar da ita waɗannan surori ashe sadaki shi na yi da manafiya ko kai aiki a baka to ka joka sadakin ta shine alqur'ani to yanzu ko in ka ce saboda ka karantar da mace qur'ani da baka ita ai na ganin za a ce wanga makuci da ku buga mai yakoi ko ba ka nan bane to wanda ya yarda dama da shi ake yi wanda bai yarda ba kuma shike mun fahimci wannan ko eh malamai suna ganin wannan abin a masallaci ne ya faru kuma a masallaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daura musu aure to kenan kaga cewa ba a daura aure a cikin masallaci kaga babu hujja tunda alal aqalli in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu dole na aida cewa wannan abin ya halatta aqallu aqallu al ahwal af'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al jawaz halaccin abu domin bai aikata haram to sai kuma wannan ma tambaya an kai ta ga allajinar da'ima lil fatawa ta kasar saudiya an tambayi sheikh bin baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'ar musulmin ya halatta a daura aure cikin masallaci an gane ko tare da cewa auren da za a daura ba tare da sai an yi abubuwa wanda sun ka saba mu shari'a ka a cakuɗa tsakanin maza da mata in ba akwai mata suna cin layinsu maza suna da ko ba haka ba in kuma maza ne ma zalla shi kenan an huta babu zancen cakuɗa ba za a kawo kayan kiɗi ba ba za a yi kuwa ba ba za a yi wasu abubuwa da sun ka saba mu shari'a ba shin ya halatta a daura aure ko bai halatta ce babu matsala ina fata mu fahimci amma abinda an matsala a ƙayyade cewa dole in za a ɗaura aure sai cikin masallaci wannan babu nasi a kan shi sannan a ƙayyade cewa auren da duk aka ɗaura a masallaci ya yi auren da ba a ɗaura a masallaci ba to shi wanda yana buƙatar dalili amma in dai za a yi ne don saboda kawai halaccin shi to ba abin da ya hana shi na fata an fice to kaga mutum ya zabura ya kayyade wani abu ko ya yi itlaqin wani abu da shari'a ta kayyade shi ba a yarda da shi ba amma abu ne wanda manzo Allah sallallahu kuma bai yiwa a ce ya aikata tunda ya daura ma wannan sahabi aure a cikin masallaci masalan an gane ko a ce a shi kadai adda wannan domin daura aure bai ke bantu ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba musulmi suna daura aure ko a zamanin sa ko ba a zamanin sa ba don haka laysa qadiya khassa bihi balle a cikin gashin da cikin khususiyatun nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da zan iya cewa wallahu ta'ala alam kuma cewa wanda yake bid'a ba a karbar ibadarsa wannan ba ba bid'a akwai bid'a wadda ta fitar da mutum daga cikin musulunci al bid'a al mukaffira shine a sai in mutum ya yi bid'a wadda ta kafirtar da shi kuma ya san kafirci shi ke dainawa wannan kenan shi ba musulmi bane kenan babu zance a karbi ayyukansa amma bid'a wadda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci idan an ka ce to kuma in mutum ya aikata ta ba za a karbi ayyukan shi ba kenan mun koma khawarij domin su ne suke kafirtar da mutane idan sun aikata mi su aka ta kaba'ira wata bid'a ba ta kai kaba'ira ba ba sai ko mun fahimta ba eh to ai wannan ba shi kadai bane ai ai yan haka nan na duk bid'o'in da ake yi gaba ɗaya sai an sa su ciki tunda duk bid'a bid'a ta ba sai ko mun fahimta ba mutumin da daura aure a masallaci an kace misali ba a karɓar ibada shi gaba ɗaya kaga kenan ai daga cikin musulunci na biyu kuma gashi wanga hadisin da suka kawo cikin sahih bukhari da muslim cewa a wannan auren ma an daura shi ne a masallaci to kaga kin ya tabbata bid'a ne tunda sai in ma an tabbatar da bashin shi abin ma bid'a ne yasa waɗansu mas'aloli dole sai mun bi su a hankali jama'a kuma mu rinka samun tawazu na ilimi an gane ko lokacin tattaunawa lokacin bada da dalilai gidi zama to cikin ladabi ne ko don a gane addinin ai aiki da shi ba wai don saboda wani abu ba ina fatan kuna fahimta ta addini na abinda muke fata mu haɗu da Allah lafiya mu samu gidan aljanna ba ka san kana kai gobe ba koyon anjima in ka ba da fatawa ta yadu ga duniya kuma akan kuskure to yanzu ya za a yi ya za ka yi da mutanen da ka batas akan wannan an fahimta ko Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka da Allah ku dan tsaya muna da